الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو منا يمتن جمعة بقوي قوات ذو القعدة هجر من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقى مكة ومدينة شكرة تدبو لريبو da talatin da tara domin fara karatun littafin kitabun tauhid na babban malamin nan Allah ya kare shi ya ja zamanin shi salih ibn fauzan al-fauzan insha Allah a yau za mu karanta muqaddima ta wannan littafi mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi masu kamala ya mana jagoranci cikin gudanar da wannan karatu ya taimake mu ya ba mu damar faɗin daidai kuma ya taimaka mana wurin aiki da daidai Allah ya datar da mu gaba ɗaya fadar mimalaci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلم رحمه الله المقدمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد مادام ألا جاز ماني شيكي تشوى بسم الله الرحمن الرحيم مادام يا بودي للتاهن شي ده بسم الله الرحمن الرحيم بعدين قومي با دم قوي ده للتافن ألا ما يجرما شيني القرآن mai bude alkur'ani mai girma yana karanta sa zai ga ya fara da bismillahir rahmanir rahim to yayi haka ne dan koyi da alkur'ani mai girma bayan haka sannan koyi da duk wasu malamai da suka gabata wanda in za su littafin su sukan bude shi da bismillahir rahmanir rahim sannan kuma manzon Allah tsira da mucin Allah su tabbata a gare shi in zai rubuta wasiƙa zuwa ga wani ɗaya daga cikin sarakan zamanin shi don kiran shi zuwa ga musulunci yakan buɗe wannan wasiya ko wasiƙa da bismillahi ar-rahman ar-rahim to malam ya buɗe littafin shi da bismillahi ar-rahman ar-rahim don neman albarka ta Allah maɗaukakin sarki malaci al-muqaddima abinda yake gabatarwa kafin a fara magana game da abinda littafi ya kumsa alhamdulillahi rabbil alamin mala yace godiya ta tabbata ga ubangiji na halittu gaba daya bi ma'ana dukkanin nau'i na yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicci wassalatu wassalamu ala nabiyhi sadiq kuma tsira da amincin Allah sun tabbata ko su tabbata akan annabin shi as-sadiq mai gaskiya al-amin amintacce nabina muhammadin annabinmu annabi muhammad وعلى آله كما سيرا ألا تتبدأ إيالنش وصحبه دسحبنش أجمعين قبادينس وبعد بايان أبن دي قباتنا بسم الله دقوديا قال ملوك كنسركي سيتم فهذا كتاب في علم التوحيد وقد راعيت فيه اختصار مع سهولة العبارة وقد اقتبسته من مصادر كثيرة min kutubi a immatinal a'lam malai ce bayan abin da ya gabata na bismillah da yabo ga Allah ya ce fa hada kitabun fi ilmi tauhid to wannan littafin da kuke gani littafi ne da ya kumshi bayanin ilimin kade ta Allah bi ma'ana littafan da ake wallafawa fagen ilimi suna da yawa wani zai yi littafi game da abin da ya shafi fiqh wani zai yi littafi game da abin da ya shahi sirar annabi tarihi shikin wani zai yi littafi game da abin da ya shahi yaren larabci wallafa dai suna da yawa walgwadon abin da mutum ya nufaci zai wallafa kuma da ya ce shi wannan littafi nashi ya yi shi ne bisa ga ilimi ko fanni na tauhidi idan aka ce kuma tauhidi shine mai da abu ɗaya ɗaya bi ma'ana littafin zai bayani ne game da kaɗaicin Allah maɗaukakin sarki shine kenan ilimi na at-tauhid wa qad ra'aytu fihi al-ikhtisar malaci nayi kula sosai ta hanyar takaita shi bin yi shi ba babba wanda zaka gajiya wurin karanta shi ma'a suhulatul ibara kuma nayi amfani da ibara mai sauki ta yadda mai karatu idan yana karanta shi zai yi saurin fahimtar shi ina fata mun gane wa qad iqtabastuhu min masadir kathira malai ce hakikan na ɗebo littafin nan ne daga cikin masdarori masu yawan gaske min kutubi a immatin al'alam daga cikin littafan shugabanninmu maɗaukaka a tarihi bi ma'ana wannan littafin ya haɗa shi ne ta hanyar ciro fa'idodi daban-daban cikin littafai daban-daban na manya-manyan magabata wanda suka gabace mu Allah ji kansu da rahama ولا سيما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب العلامة ابن القيم وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه من أئمة الدعوة المباركة ما لتشي ولا سيما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية يتي بلي ما للتفن شيخ الإسلام ابن تيمية يأي أنفاني للتفن سوسي ورن هذا وانا للتفن لمكي كرنتاو sannan ya ce wa kutubi allamati ibn al-qayyim sannan kuma da littafan babban malamin da ake ce mishi ibn al-qayyim wanda ibn al-qayyim almajirin ibn taymiya ya ce wa kutubi shaykh al-islam muhammad ibn abdul wahhab kuma yayi amfani da littafan shaykh al-islam muhammad ibn abdul wahhab wa talamidihi min a'immati ad-da'wati al-mubaraka da kuma ɗaliban muhammad ibn abdul wahhab daga cikin jagorori na da'awa mai albarka
ومما لا شك فيه أن علم العقيدة الإسلامية هي هو علم الأساسي هو العلم هو العلم الأساسي هو العلم الأساسي الذي تجدر العناية به تعلما وتعليما وعملا ما ليتي ومما لا شك فيه نادق تشكين أبن دباب قنقنتو أتكيش أن علم العقيدة الإسلامية lalle shi ilimi na aƙida ta musulunci huwal ilmul asasi shine ilimi na farko bi ma'ana shine foundation da ake fara yi alladhi tajduru al-inayatu bihi ta'alluman wa ta'liman wa 'amalan bi mujibi wanda ya kamata a bashi cikakken kulawa ta fuskar koyan shi da koyar da shi da aiki da abin da yake wajabtarwa bi ma'ana yana so ce maka shi ilimin aqida shine foundation da ake fara cikin neman ilimi saboda shi ilimi na aqida akan shi ne ake gina duk wani abu wanda ba shi ba na sauran ibada kana da lahiyayyen aqida lahiyayyen tauhidi to akan shi ne za a loda maka duk wani aikin alkhairi da kai bayan haka idan kana da rababba aqida lalatatta aqida to zai kasance duk abin da ka yi daga baya zai rushe saboda asalin naka baya da kyau ina fatan mun gane kama asali ne na gida fondasiyon mai kyau akan shi ne ake gini mai kyau lalataccen fondasiyon yau da gobe zai sa gidan ya rushe to aqida na daga cikin ilimin da ake so farko mutum ya fare dan da shi ne tauhidin mutum da musulunci shike samun gindin zama idan baka da kyakkyawa aqida to duk abin da ka dora bayan haka sunan shi rosashe ba zai samu gindin zama ba saboda babu kyakkyawan fandasiyon kya sai ma laice bi mawjibihi litakuna al'amala sahihatan maqbulatan inda Allah nafi'atan lil 'amilin ma laice ba dan komai ba ake so aqida ta kasance fandasiyon dan ya kasance ayyukanka gaba ɗaya ingantattu ne kuma abin karɓa ne a wurin Allah idan aqida ta inganta ta gyaru to aika za su zamanto karɓaɓɓu kuma su kasance kyawawa a wurin Allah madaukakin sarki kuma su kasance nafi'atan lil amilin kuma ayyukan su kasance masu amfanar wanda ya yi su ne kenan kaga aiki ba zai amfani mai yi shi ba zai zamanto ingantacce ba karɓaɓɓe a wurin Allah sai an gina shi akan kyakkyawar aqida idan aka gina aiki a bisa ga mummuna aƙida aikin ba zai samu karbuwa ba a wurin Allah madaukakin sarki kuma ba zai amfani ma'abucin shi ba gobe kiyama wannan ke nuna maka muhimmanci da girma irin na ilimin aqidar musulunci kuma aqida ingantatta ina fata mun gane sai ce خصوصا وأننا في زمان كثرت فيه التيارات المنحرفة malai ce khususan wa annana fi zamanin kathurat fihi tayyaratul munharifa malai ce balle ma mu muna cikin wani zamani wanda tunani kautacce yayi yawa a cikin shi gurbataccen tunani yayi yawa a cikin shi wanda ko shakka babu duk mai rayuwa rayuwa wayayya wanda ya san muhimmancin addinin shi da aqidar shi zai fahimci muna cikin wani zamani da tunani gurbatacce yawa a cikin shi malice tayyaratul ilhad
تيارات الإلحاد وتيار التصوف والرهبنة وتيار القبورية الوثنية وتيار البدع المخالفة ل- للهدى النبوي lihadi nabawi للهدي النبوي malice tayyaratul ilhad ko tayyarul ilhad tunani na mulhidanci ko ilhadanci ilhad shine azam am ace mu'tamman ga mustalah na asri na yanzu kamar mustalah na zamani idan aka ce al ilhad ana nihin masu ilhadanci na yanzu wanda suke ganin cewa ma babu Allah bi ma'ana ko su mutane da suke rayuwa bisa ga tsarin addinin babu Allah wanda daga cikinsu akwai almaniya akwai shiyu'iyya an gane ko allajiniya kenan surunsu babu addini kawai wurinsu la ilaha alhayatu madda babu Allah rayuwa abinda kake iya gani ne ko ka taba shi ko ka ji shi ko ka dandana shi ko ka shinshine shi duk abin da ya fita kalkashin haka wurinsu babu shi ina fata kun gane kenan a wurinsu sai abin da ake iya sanin yana nan addabu shi wanda kuma Allah ya hore ma mutum ababe guda biyar wanda da su ne yake tabbatar da akwai abu ko babu abu na farko gani gani da Allah ya baka ɗaya ne daga cikin dalilan da suke tabbatar maka cewa akwai abu ko babu haka ji da shi za ka iya tabbatar da akwai abu ko babu ko haka taɓawa haka jin ƙanshin abu ko warin shi haka ɗanɗana shi wanga su ne alhawas alhams da Allah ya hore ma mutum wanda zai iya tabbatar da akwai abu ko babu shi ta ƙarƙashin shi ta ƙarƙashin wannan hawas guda biyar to a wurin waɗanga masu aƙida da abin da ya ɓoyi ƙarƙashin hawas kinga guda biyar babu shi kenan babu wa eh babu Allah hawas saboda Allah zaka ganshi da idanu eh ba zaka ganshi zaka iya taba shi da hannu za ka yi ɗanɗana ta harshen kaka iya gano akwai shi ta hanyar shinshina fa ba ka iya gano shi ta kowane ɗaya daga cin hawaskin nan guda biyar to a wurinsu tun da ya koyi ƙarƙashin wannan hawaskin guda biyar babu shi wannan almaniya da shiyoyi ya za ka suna da awacewa kawai babu wani abu suna shi Allah kenan ka ga wanga tayyara akwai shi a rayuwa har yanzu ina fata mun gane wanda su ba su yarda cewa ana iya mi ba ana iya tabbatar da cewa akwai Allah wurinsa kawai babu Allah wasu kuma masu guluwi da mubalaga suka ce eh akwai Allah kuma ana iya ganin shi da ido kiri da muzu a nan gidan duniya wanda daga cikinsu akwai manya-manyan sufaye masu irin ɗariƙoƙin ga sawa'un tijaniya ko ƙadiriya kowane ɗaya daga cikinsu ya yi da'awa cewa ana ganin Allah a nan gidan duniya kuma su ɗin masu gan shi wannan kaga aƙida ce gurɓatatta wadda ta ci karo da aƙida mi eh musulunci Allah ba a ganin shi nan duniya kuma ba a taba ganin shi a nan gidan duniya ina fata mun gane duk wanda ya da'awa cewa ya ga Allah a nan gidan duniya alqur'ani zai karyata shi saboda Allah ya ce la tudrikuhul absar idanu ba su raska shi su gan shi wa huwa yudrikul absar amma shi yana ganin idanu gaba ɗayan su imana kenan nan gidan duniya ba a ganin wa eh ba a ganin Allah bayewa kaga Allah da idanunka kiri da muzu banu isra'il wanda suka rayu tare da annabi Musa alaihi salam suka ce da shi ba za mu imani da kai ba har sai mun ga Allah ido da ido ko suka ce ba za mu imani da kai ba hatta nara Allah jahara sai mun ga Allah fili da fili Allah ya ce fa akhadathum as-sa'iqatu wa antum tanzurun nan take Allah ya sabkan musu da azaba suna gani azaba ta halaka su saboda sun yi da awami su ga Allah kiri da muzu a nan gidan duniya sun nemi abin da ba zai taba yiwa ba annabi Musa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya roki Allah yana mai son Allah ya nuna mishi shi a nan gidan duniya lokacin da Allah ya kira shi don su don miƙati Allah ya wani alkawali da shi na su haɗu shi da Allah da ya je turu saina suka tattamna da ubangiji ya ji zancen Allah sai nemi ubangiji shi yana cewa ya Allah ina son in ganka ko sai Allah ya ce mishi lantara ne kai Musa ka sani ba za ka taɓa gani na ba imana kaga annabi ne daga cikin annabawa shi ne wa kenan annabi musa bayan manzo ne kuma yana daga cikin ulul azmi minar rusul zaɓaɓɓu daga cikin manzanni masu azima daga cikin manzanni ya nemi ya ga ubangijin shi ubangijin shi bai ba shi dama haka ya ce mishi lan eh lan tarani ba za ka taɓa gani na ya ce walakin anzur ila jabal amma yi kallo zuwa ga wancan dutse wani dutse ne ma yake mai girman gaske Allah ce ma'anar Musa di wancan dutse fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani idan wancan dutsen ya tsaya a inda yake to tana yiwa ka gani za ka gani inda har ya tsaya Allah ya ce falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan lokacin da Allah ya bayyana ma wannan dutsen wani bangare kadan na hasken shi hasken shi ba sai dutsen ya tarwatse gaba daya ya zama gari kenan kaga wannan dutsen ya kasa haƙuri game da wani ɓangare kaɗan na hasken ubangiji kuma dutse ne kukun sami ake ce ma dutse ga girma ga ƙwari tare da haka ya tarwatse to idan dutse mai girma mai ƙwari ya tarwatse shin annabi musa zai iya haƙuri game da ganin allah ba zai iya ba shi yasa Allah ya ce mishi lan tarani ba za ka iya gani na ba walakin anzur ila jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa a wannan lokacin annabi Musa sai ya fadi ya suma dutsen na tarwatsewa sai annabi Musa ya suma saboda tsoro da firgici lokacin da annabi Musa ya farfado daga wannan suma shi sai ya ce mi subhanaka tubtu ilaika tsarki ya tabbatar maka ya Allah ka tsarkaka da dukkan tawaya na tuba zuwa gare ka ya tuba daga mi daga abin da ya nema na mi na ganin Allah yace kuma wa ana awwalul mu'minin ni ne farkon mummunai da zan kudurta cewa lalle a nan gidan duniya ba za a gawa ba ba za a ga Allah to amma abin mamaki Ibrahim Inyas ku yi haƙuri za ku shi na taimakon ambatan shi saboda shi ne ɗagutun zamani wanda mabiyan shi sun yi imani da shi sama da yadda suka yi imani da Allah ina fata mun gane a cikin littafin shi yake cewa ana ganin Allah imana sufaye suna ganin Allah a duniya ina fata mun gane kaga wannan magana tashi abin sauki ne mu ce mijeci eh ce ƙarya ce inda ana ganin Allah a duniya kamar yadda sufa yake fada da annabi Musa ba a hishi matsayi da daraja da ya gawa da ya ga Allah amma da Allah bai gwada mu annabi Musa shi bai yana nuna babu wani ƙasa ga shi da ya kamata ya ga Allah a nan gidan duniya wannan ko shakka ba da haka wannan akida ce rubabba lalatatta wadda tana iya ta sa ka rabu da musuluncinka Allah ya fi ƙarfin idanunsa da suke shi a nan gidan duniya ina fata mun gani amma a gobe kiyama kan ingantatta aqida ta ahlus sunna wal jamaa ana ganin Allah saboda Allah ya bayani a cikin suratul qiyama ko yace wujuhun yawma idhin ناظرة إلى ربها ناظرة أولا يني وانا يني كنا ينن تاشع القيامة ألا يتوجوه يومئذ ناظرة واسفسكوكي أولا ينن سنا قاشدك اللي دهسكي ألا كسامو جكنس ألا يتي إلى ربها ناظرة سنا ما سدوب أبنججنس wanda ke nuna gobe kiyama 'yan aljanna za su ni'imtu da ganin Allah bayan shi hadisi ya tabbata daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce lalle ku za ku ga ubangijin ku gobe kiyama kamar yadda kuke ganin wata idan ya kai kwanakan hasken shi ba tare da kun takur ba wurin ganin shi bi ma'ana ba wanda zai ce wani ya tare masa saboda idan wata ya kai sha uku sha hudu sha biyar zai bayyana a hili kana gidanka zaka ganshi kana kwance duk taron ku ba wani wanda zai ce kai ka tare ni saboda bayyana shi to manzo Allah ce haka za ku ga Allah gobe a cikin gidan aljanna kenan kowa zai ganshi daga cikin masu imani shi yasa malamai suka ce kuma wannan ayar da take cewa lil ladina ahsanul husna wa ziyada bi ma'ana ziyada kinna suka ce shine ganin Allah madaukakin sarki amma a ina eh a aljanna annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yayi tafiyar dare da shi daga garin makka zuwa masallacin qudus kuma daga can ya hau sama da shi har saman sammai ya je can Allah yayi magana da shi malamai suka ce tabbat annabi bai ga Allah ba annabi muhammad kenan saboda akwai sabani wasu suka ce ya ga Allah wasu suka ce bai ga Allah ba amma zancen da ya fi dacewa da daidai annabi bai ga Allah ina fata mun gani bai ga Allah saboda hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisin aisha tace duk wanda ya baka labarin wasu al'amura guda uku ka tabbata ya girmama ƙarya ga Allah daga cikin ababan tace duk wanda ya ce annabi ya ga Allah to yayi ƙarya babba kenan kaga annabi bai ga Allah ba bisa ga zance mafi inganci an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin kaga Allah manzo Allah ce nurun anna arau wani haske ya shiga tsakankaniya da shi ban ganshi ba taya zan ganshi kenan in annabi bai ga Allah ba shi da aka yi tahiyyar dare da shi har saman sammai ya wani sufi kazami zai zo ya ce mana ana ganin Allah a nan gidan duniya zai yi ba zai tafi ba to shi yasa kaga aqida dole ta zamanto mu musulmi wani foundation da zai kiyaye shi dan ya dora ayyukan shi na alheri akan wannan kyakkyawan foundation ina fata mun gane to tayyaratul ilhad aurun su babu Allah ba su imani da cewa ma akwai Allah ma da cewa tayyarus sufiyya war rahbana da kuma tunani na sufaye idan aka ce sufaye wasu mutane da suka gabata a tarihi wanda farko-farkonsu mutanen kirki ne sun sufantu da zuhudu gudun duniya tare da haka sai da suka shigar da bidiyo'i a cikin addini amma kuma tahiya na tahiya tahiya na tahiya sai da aka zo aka samu zindiƙai arna daga cikinsu ina fata mun gane ƙalƙashinsu ne duk ɗariƙun duniya suka fito ƙadiriya ce tijjaniya ce nakshabandiya ce arusiya ce da duk wata ɗariƙa da kuka sani a doron ƙasa sun samu asali ne ƙarƙashin mi eh sufaye sufiyanci wanda daga cikinsu ko shakka babu akwai zindiƙai babban zindiki daga cikinsu akwai wanda ake ce mishi ibnu arabi ibnu arabi at-ta'i akwai ibnu arabi al-maliki ba shi ba bambancin su kawai alif da lam shi wanga ibnu arabi shine zindiki wadan shi kuma ibnul arabi almaliki malami shahararre mai tafsiri to wancan ibnu arabi sufi ne cikakken zindiki ne shine ke da'awar cewa komai Allah ne a wurin ibnu arabi komai Allah ne shi da kanshi Allah ne a wurin shi duk abin da za ka iya gani a wurin ibn arabi Allah ne don haka yana da wata shahararren waka da yake rerawa yake cewa wa malkal wal khinziru illa ilahuna ya ce ai kare da alade ba kowa bane sai allolinmu Allah ne wa mallahu illa rahibun fil kanisati wannan shahararren waka ce ta ibn arabi cikakken zindikin kuma sufi ne to wannan aqida mai muni da ke cewa komai Allah ne ibrahim yas ya tabbatar da ita a cikin littafin shi kashiful ilbas haka a cikin littafin shi me yake ce mishi jawahirur rasail da addawawinus sitt duk in ka karanta su zaka ga yana tabbatar da aqidin ibn arabi na farko wanda ke ganin cewa komai Allah ne saboda yana yawan kafa hujja da maganganun ibn arabi da maganganun hallaj hallaj ma ɗaya daga cikin sufaye ne da suka gabata wanda malaman zamanin shi suka yi fatawa cewa arne ne shi kuma akan haka aka kashe shi al-hallaj yana daga cikin shahararrun maganganun shi da yake cewa sai ya zo gaban mutane sai ya ce wa mafil jubbati illallah sai mutane sun kalle shi gaba daya sai mai rigar shi haka sai ya ce ba kowa ba ke saye da wannan rigar sai Allah kenan shi wane ne eh shi Allah ne shi Allah ne kaga wannan babu shakka game da ce wannan magana menene kafirci to amma har yanzu inyas na kafa hujja da maganganun shi a cikin littafin shi asirul akbar da littafin shi kashiful ilbas na daga cikin magana da ta shahar inyas na yadawa mai nuna wannan muna aqida inyas na cewa allaha qul wa dharil wujuda wa ma hawa in kunta murtadan bulugha kamali bi ma'ana wai ce Allah kawai manta da duniya da abin da ke cikinta daina bambantawa cewa wanga sama ne wanga ƙasa ne wanga mutum ne wanga dabba ce wanga dutse ne bar bambanta su dukkan su Allah ne ce Allah kawai kaga yana tabbatar da aqidan mutane da suka gabata sufaye masu tabbatar da cewa komai komai Allah ne wanda kaga wannan mummuna aqida ce duk wanda ya kudirce wannan aqida sallar shi ba za ta amfane shi azumin shi zakkar shi hajji sadar da zumunci da duk wani aikin alkhairi da yake wallahi tallahi ba za su masa amfani ba sai ya dawo yana ganin cewa Allah shi kadai ne sau da bayuwa ka zan musulmi kuma kurinka komi mine ne komi Allah me yasa Allah ya kafarta kiristoci saboda sun ce mi saboda sun ce Isa Allah ne kuma sun ce Isa dan Allah ne shi yasa Allah ce laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn maryam hakikan wanda suka ce Allah shine Isa dan Maryam sun kafirta to ina ga wanda yace komai Allah ne wahimunin akida tsakankanin su wanda yace komai Allah ne Allah ya kafirce ya kafirta da kristoci saboda sun ce Isa menene Allah ne to ina ga wanda yace kowa Allah ne har dabbobi ma Allah ne kaga wannan shine mafi munin me kafirci a cikin littafin shahar ya kashiful ilbas in ya sai ke ce akwai wani sufi shahararre ne a wurinsu su sufai wani ɗalibin shi ya ce ma wannan sufin ya gan shi so ɗaya a rayuwa ya fi mishi alkhairi sama da ya ga Allah su dubu wallah haka ya ce ya ce ya ga wannan sufin a rayuwar shi so ɗaya shi ya fi alkhairi wurin shi sama da ya ga awa Allah su dubu kenan kaga ya fifita wannan sufin akan wa akan Allah shi yasa mabiyan shi da suke allantar da shi wallahi wurin su suka koya dan ai kun shi waƙoƙi da ake yadawa akan shi ko lam yalid wa lam yulad shine shehu barhama shehu ba ka aiwa ba aiwaka kariya ce kenan kaga su suke koya madaliban su wanga abun kuma wurin su suka koya wurin su suka koya shi yasa kwanakin baya duk mai shuraren labaru ya ji ‘yan hakika sun yi magana cikin gidan randu suka ce su sallawarunsu ba dole ba ce ko ba azumi kuma suka ce zinami ce ce halalci don Allah a wani addini kuka taba jin zina halalci ko kiristoci bisa yaraba zina halalci suna yin zina amma bisa yaraba ce ce ba halalci to wannan ai kowa ya shi ina shi daga cikin kwakwan da su ji labarin nan ko eh wani kafa labarin ce ta bada shi eh ai sahara su ma suna wangane bbc ce ko wanga bbc ce ko labarun asuba na safiya suka ce babu sallah babu azumi kuma zana halalci kuma mabiya addinin tijaniya kwanakin da mana tattauna da malamin su ta hanyar kafa yada labarai da ake ce masahara ya buɗe lamba ya ce a kira sai na kira shi na ce abin nan da 'yan hakika suka gai gaskiya ne in yansa ya koya musu ya ce ba gaskiya ne saboda na shi yana cewa ba in yansu ba wannan mutanen ba almajiran shi ba ne don bai koya musu haka na ce mashi shi ya koya musu ya mani jayayya na ce buɗe littafin ka kashi fil ilbas shahi na 140 daidai yasu ya ce shehunnai sukan kai wata martabar da sukan ɓoye ma mutane ta yadda ba iya gane su ta hanyar yin zina da shan giya da kashe rai da aikata duk wani mummunan aikin da ke gadar da fushin Allah na karanta mishi na ce fasarta ya ce a'a ni in fasarta sannan na fasarta mishi kowa ya ji masu shurare a wannan lokaci na ce kaga kenan waye koya musu wannan abu in ya sai koya musu tunda shi ya ce waliye sukan kai wata martabar da idan ba su san mutane su hayyace su sai su dinga zina suna shan giya suna kashe rai suna aikata duk wani sabo wanda ke jawo fushin Allah ya ce a ganin ka kai a zahiri sai ka ga kama ba haka nan ba ne ba amma a haƙiƙa a ganin ka a zahiri sai kana ganin cewa laihi ne amma ya ce a ilimi na haƙiƙa shine ilimin batini ya ce ba komai ba ne ba tunda in ya suke a cikin wani wani kasaskin shi da yana cewa komi Allah ya ce kuma abubuwan da idaninka suke gani haka ba hakika ba ne ba don Allah ne dukansu ya ce kama mai kallon sulmani a bango zai ga mutane suna ta hayaniya bisa bangon in ya waiwaya bangon akwai mutane bayan shi ya ce to haka ne sha'anin duniya komi da kake gani karya ce komi Allah ne kenan kaga masu da wannan shi ya koya musu tunda ga shi a cikin mi a cikin littafin shi shi yasa kaga sufaye suke da hadarin gaske a rayuwa yau yan tijaniya ne yan kadiriya ne da masu kama da su gaba daya ba yadda za yi addini kai inganta matuƙar kana ƙarƙashin waɗannan mutane ba dole ba ne ka yi ƙungiyar kowa ka yi ƙor'ani da hadisi bisa ga fahimtar magabata kawai ba ruwanka da ƙungiyar kowa je ka yi harkokin ka kawai kuma ba wanda zai hana ka shiga aljanna kayan kungiyoyin ga akwai addini ko babu to kuma yanzu an ce in baka shige sau ba za ka yi addini ba duk wanda ya ce in ba ka karkashin kungiyar shi kai ba mutumin kirki ba ne mutumin banza ne shi ko shakka ba duka ka bar su ba abin da zai cutar da kai ina fata mun gane kenan ku iya ganewa addini asalin shi qur'ani ne da mi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ba ruwanka da kowace kungiya in ka rike su ka kau ka tsira ina fata mun gane da haka kenan kun ga tunani na sufaye yanzu ya yaɗu sosai a cikin al'ummar musulmi hatta yadda suke allantar da wasu shehunai daga cikinsu wanda ka zan baka da kyakkyawa aƙida sai ka fada cikin wannan tafki duk wanda ke cikin wannan tafkin to wallahi ya sallah ba a karɓar ya za a karɓa za a karɓa sallan mutumin da ke ganin Allah nawa ne da yawa ne to miye ma'anar kul huwallahu ahad ka ce musu Allah wa nawa ne ɗaya ne to kuma sai zan da yawa ka kasance kuma musulmi abu ne wanda ba zai taɓa kasancewa shi ne mala ya ce akwai tunani na a tasawuf war rahbana rahbana shi ne ka nisanci duk wani abin da ka san halar ne Allah ya halatta maka daga cikinsu har da aure irin mutane da suke keɓanta suna ganin cewa ma yin aure ma zai iya shagaltar da kai game da bautar ubangiji sai su yin aure da kaga kin yin aure kusan nisanta sunnan manzon Allah wasu sahabbai guda uku sun je gidan annabi suka tambayi matan annabi game da ibadun manzon Allah suka ce musu annabi yakan yi sallah yakan huta yakan yi azumi yakan huta duk suka ba shi labari suka ba waɗannan mutanen labari kuma yakan yi aure waɗannan mutanen da suka fito sai suka tattauna tsakankanin suka ce a ina mu ina annabi wanda Allah ya gafarta mashi abin da ya gabatar da ma abin da zai yi nan gaba gudan ya ce zan kama sallar dare babu hutawa bi ma'ana baya ƙara kwana da daddare gudan kuma ya ce azumi kullum baya da lokacin shan ruwa gudan kuma ya ce ya gama alaƙa da mata daga yau aure babu zai ta ibada har ya samu su kanshi cikin gidan aljanna annabi da ya ji labarin su sai ya kira sai sai hudu ba ya hau kan minbari yace ina mutanen da ke cewa kaza da kaza da kaza da kaza ya ambaci ayyukansu da abin da suka faɗa sai ce ku sani cewa ni nikan yi sallah kuma nikan hutawa nikan yi azumi in huta kuma nikan auri mata duk wanda ya kau da kai daga barin sunnata baya tare da ni baya tare da annabi wanda ke tare da namu shine wanda ya riko da mi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan tunanin in dai baka da kyakkyawa aqida sai kaga ka hada tsundum a cikin su wanda akwai ƴan uwa har yanzu suna nan tsundum a cikin su wallahi fatan mu Allah ya ciro su daga cikin wannan mummuna aqida tunda yaushe za a ganin wani shehu mai yin bayan gari da bawali a ce mashi Allah ai kuna shi kwanakin baya wata waka da aka yada wadda kunne yana jinya wani shuraren na cewa mulkin sama da ƙasa na shehu inyas ya ba Allah mulkin Allah ya kasa wai yanzu Allah ya dawo yana tuba wurin shi ai kun shi labarin waka wasu sun shi tama da kunnuwansu ƙarshe wanda ya waka an kama shi na hannun 'yan sanda har yanzu a garin Kano kuma ɗan ɗariƙar tijaniya banga masu da kyalle ana ta la ilaha illallah ku zagi Allah kuma ku kewaye kuna la ilaha illallah eh zai yi la ilaha illallah ne ba za ku zo ana waka ana cin mutunci ana zagin Allah ba kuma kuna tare da wanda ya zagi Allah kuma ku shanye kyalle kuna la ilaha illallah wacce la ilaha illallah la ilaha illallah ba ta samun shiga da shirka wallahi ka mutu kana la ilaha illallah tun rayuwarka har ka gama rayuwarka in dai kana shirka ko ba kai ba shiga aljanna ba kai ba mi in dai kana shirka saboda kana faɗatta kana aikin da ke mi warware ta kamar kan alwala ne kana fata iska za ta zama alwala to haka ne kana la ilaha illallah kana abin da ke mi ke warware ta shi yasa wannan tunanin mutum ya roki Allah ya raba shi da shi su da ke kan shi ma Allah ya jawo sai aza su kan daidai saboda mu ba shehunan muke kallo ba abinda muke kallo masu kewaye da su wallahi masu kewaye da su mafi yawansu suna yin abin ne tsakaninsu da Allah ba su san abin da ke cikin munin abin ba da gaske suke yi duk abin da aka gaya musu suna yi fi sabi lillahi tare da cewa kan bata suke amma shehunan su sun san su sun san sharrin abin da suke a kai malaci wata yar kuburiya al-wasaniya da kuma tunani na al-kuburiya al-kuburiya su ne masu lazumta kabarai mutanen da za ka ga al'amuransu sun mai da su gaba a makabarta can ne wurin sallarsu can ne wurin addu'arsu can ne wurin neman albarkarsu wanda nan garin ma za ku ga wasu lokuta ana yin haka za a yi motoci lodi-lodi a sa teni kala-kala ana kwashe da maza da mata ana yawo makabarta a shi ga makabarta saboda akwai waliyiwa ne a kwashe albarka a shi ga makabarta akwai waliyiwa ne a kwashe albarka sai an gama zagaye duk wannan makabartocin na garin agaras da sunan maukibi wanda duk bid'a ce ma anzalallahu biha min sulfa kenan mutum ya kiyaye kai fada cikin irin wannan tunani na alquburiyya alwathaniya masu bautar wani Allah zaga mutum ya zo ya durkusa gaban kabarin shehu yana kuka yana zubar da hawaye shi yana kai kukan shi wurin wannan shehu bukata yake nema wurin shi wanda menene sunnar ziyarar makabarta idan ka je makabarta kama mamata addu'a sun yi bukata addu'a ka kai da kashi kai ne kamata ka yi ka amfani su to amma bil'aks maimakon ka amfani su sai kake yin shirka da su a ce ma baka musu asara ba da taɓewa asara da ka musu ta musu addu'a da neman musu rahama Allah maimakon ka ji ka ce Allah ya rahamshe su Allah ya ji kansu sai ka ji kana ce ku taimaka mini ku aga zamanin kasuwa ta ki ci gaba ku aga zamanin armi nake so yi in kana neman cikakken mahaukaci to irin wangane shehun nan na ciki tsara yake ba shi ba komi sai alkafa ne shi ya rididdigi ya zanka shi ba zai iya amfanin kanshi ba bale kai da ke waje in zai amfanin kanshi wahi shi sai ya fito waje ga duniyar da ake ciki sai ya fito ba ba zai fito ba ko kuma kai ka shi ka durƙusa ƙarƙashin kabarin shi kana neman biyan bukata yana jin ka to ko ya ji ka ba iya karba maka bali ba zai ji ka ina fata mun gane ma da ce وتيار البدع المخالفة للهدي النبوي da kuma tunani na bid'a wadda ta saba ma shiriyar manzon Allah akwai wasu ba yan dariƙa bane ba ba yan kadiriya bane ba ba yan masu biyar kabarai bane da sauransu amma yan bid'a ne sukan kawo su abubuwa wanda sun khalafa ma shiriyar manzon Allah karaman misali a cikin sallolin muhammad sallatayin ahadu suna sai ka tsince su tsindim a cikin bida farko adi masallatayya wanga fentir da kuke gani da wanga fartar da kuke gani dukansu bida ne wannan bisu da alaka da ta da addini ta kusa ko ta nesa me ya bukatar sai an fentir a kashe kuɗi masu yawa ta yadda ga wasu suna bukata a mashi akwai bukata haka eh ba bukata adi masallatai ya bid'a ne baya da cikin tsarin musulunci bayan shi bayan yin masallatayen namu wannan kubbar da kuke gani ma dureriya da aka yi bid'a ce kuma za a kashe kuɗi da yawa wurin yin ta ba ta da alaka da musulunci me alaka ta da musulunci ga mu yi amfani da eh eh wannan shi ne gaskiyar lamarin wannan shi ne gaskiyar lamari har wannan manara da kuke gani doguwar nan ba ta da wani amfani masallaci shi ne a yi shi a tare hanyar iska kai zuban mu mutane ko ruwan sama wani gwado a zuwa yi sallah a cikin shi bayan gina masallacin a cikin sallah faru tun daga fara ikama idan mai fara ikama ya fara ikama aka fara Allahu akbar Allahu akbar mutane za su ce Allahu akbar kabira Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله سوى وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هيا على الصلاة شروع سبو دمونا بامدا ونن بدع هيا على الفلاح شرونا قد قامت الصلاة شروع أما قصة شلا ربا سيكر سنة أقامها الله وأدامها ونن بامدا بدع الله إن أكتش الله أكبر الله أكبر سيسي الله أكبر الله أكبر la ilaha illallah gabaɗe la ilaha illallah muhammadu rasulullah duk wanda ka tare cikin masu yin haka ka ce mashi dan Allah wace makaranta ka taɓa zuwa koya maka wannan abu wallahi bai da ita to addini da kai yake tsara shi a cikin kunan nasu da dama su ne dan Allah in akwai wanda ya taɓa durƙusa gaban malami ko ya mishi daga hannun shi dan yin istighfari kahin ikama shi ma in mutum zai fara ikama astaghfirullah astaghfirullah ya fara dan Allah wanda ya taɓa zuwa gaban wani malami ya gaya mashi ko da dai bai yarda da shi bai gaya mana wane ne cikin kuna akwai to yana kuka koya eh kaga wannan ba addini bane bid'a ba ta da alaka da musulunci ba ta da alaka da musulunci ta kusa ko ta ne san kashe kasashen laraba irin abin da muke yi nan can ba a yi shi cikin ikama kuma cikin abin da suke su ma can nan ba a yi shi wasu mun yi tarayya wasu kuma mun rabu inda addini ne da gaba ɗaya mun yi man haɗi idan liman yi da sallah ya kabbara wani ya mance sunna a daidaita sau gaba ɗaya yan bida ba su san wani abu sunan shi ba a daidaita sau sun san dai na mutanen gada ake ɗauka maza da mata amma na sallah ba su san cewa soyo su ci jama'a a daidaita su sai ma ya diba alƙibla an gama ya kama kawai abin shi Allahu akbar ayi sallah wanda sunna ce ta ma'aiki ka dibo sahun mutane ka daidaita su annabi ya ce ko ku daidaita sahunku da kyau ko Allah ya kawo sabani tsakankanin zuciyoyin ku ga ba ku jituwa ba ku jin daɗin zama da juna kaga daidaita sahu wajibi ne wannan sunna ma yin wasi to an daidaita sahun an yi komi an gama sallah an kare liman zai wayoyo salati goma sha ɗaya ga manzon Allah qul huwallahu uku uku ga walidan walidan alam tara kaifa da idza ja bukatucin mukumi ne na alkhairi Allah ya biya mu falaki da nasi Allah ya kare mu da sharri masu sharri tsakaninku da Allah wani ne taba zuwa ya bude littafi ya ga wannan tsarin a ciki akwai kuma na ba ku dama duk mutanen da kuka san yanayi ku je wurin shi ku durkusa ku ce wallahi malam na zo ne don neman sanin addini mun samu sabani da wani ne ya ce mana wanga abun babu shi dan Allah malam samu mun inda yake cikin littafi dan ishin kure shin gwada mai ga addini ku jarraba dan Allah ku je da ladabi malam ina son ka gwada mana wannan qul huwallahu da salati mu a ina wannan littafi ake yin su dan mi sabani da wani dan izala ya ce ba ai na ce mishi ana yi salati girmama annabi ne malam gwada mana in jin kuma ya tashi shi zai fara jin kuma saboda mi babu babu wallahi babu farko wanda ya fara jagorancin sallah wane ne eh annabi saboda shi aka fara koya mai ita kahin a koya ma kowa ka ce ma malamin ka da Allah ya nuna annabi ya taɓa yau ya ce masa sahabbai ku mana salati goma sha ɗaya mu bari ma a ce to annabi ne ba zai ce a mishi ba sai mu ce to farkon khalifan musulunci bayan manzon Allah shine abubakar shi ya jagoranci al'umma salloli guda biyar da sallar idi da sallar juma'a ya taɓa waiwaya bayan sallah ya ce jama'a ku salati goma sha ɗaya ga manzan Allah in akwai wani ya taɓa da a cikin ku ya kawo ko wani ya taɓa karanta ya kawo an taɓa samu babu ko ba za a taɓa samu ba wanda ke nuna ba addini ba ne kenan inda addini ne da ba za mu riga su yi ba in san annabi ne wallahi sun yi musan annabi in girmama shi ne sun yi mu girmama shi wa ya taba zuwa aka cire mishi ido saboda san annabi wa ya taba zuwa aka kashe shi saboda san manzon Allah sahabi akwai wanda ya shiga gaban manzon Allah tsakanin harbi da suka ba ka iya gane jikin shi tsakanin masu da da abubuwa na harbi da aka mishi dan ya kare martaban manzon Allah to ka ga me san annabi to dan me shi bai yi ba saboda kai kai shi san manzon Allah ƙarya ne alaikum salam eh na na na eh نعم نعم نعم نعم نعم gaskiya yace cikinsu kake ku ai kun ji abin da yace ku yace malamin cewa wanda ba su sa ai salatin annabin nan ai adda annawai iyayensu ne muke roƙo ne bai ma'ana ya shi zafin abu shi kuwanga sai zo ya tambaye sai ce masa to wanda su yi salatin nan ba ko ba su yi ba suka wuta sallar su yanzu kabili za su yi ko ba a ci eh mana na samu tangarar shi ba su sanati ga ba ji za yi kuka karshe da ya kasa fahimta shi sai ce su ne saboda baya da wani abin da zai iya kare kanshi a matsayin dalili ko hujja kun ga illar bid'a kenan kuma dan bid'a bai faduwa sai lokacin da ya shawo aya ko hadisi dan ta goyi bayan abin da yake gwamnan shiru ko ya ce haka muka gada ta yi sauki a gare shi sai mu ce addini ba gadan shi ba yake koyan shi ake annabi aka turo ne koyan al'umma amma da ya shawo aya ne yake faduwa dan masu addu'a cewa suke fa idza farakta fansab wa ila rabbika fargab a sauke sai ka kada shi hankali kwance ka ce wagga aiwa aka sauko mai ita annabi ko ya fahimce ta ko ba fahimce ta to ya yi irin wannan aikin eh bai yi ba ya ya kasance ka yi shi fahimta ta shi yasa ka yi kuma ba za ka taɓa da'awar wannan ba za ka yi da'awar cewa ka yi shi fahimta aya da ka fahimce ka yi annabi fahimta aya mu mun san kana wajen rezo kafata musulunci ba mu da lokacin tattauna ne eh mana kayan raka ce kai annabi fahimta addini ba zai taba yau da kai da awon masu mu cike nan ba mu da dama tattauna da kai kayan wajen rezo kake su bi ma'ana ayan nan ba ta ba su goyen baya ko daya fa iza farakta fansab ba dalili bane na mi fa idza faragta fansab ba dalili bane na yin addu'a a kasalati 11 kaza ga haka makabarta da ake taruwa haka makabarta ana binne mutum kawai sai mutane su zamna sun manta da shi jama'a salati 11 kul huwallahu ga walidan walidan alam tara alam tara kaifa da idza ja falaki da nasu Allah ba mu da bana mai albarka al-fatiha shi wanda aka mance yana bukata addu'a ku annabi yace is is'alu wa li akhikum at-tathbit fa innahu al-ana yus'al aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ku tam ku roka ma dan uwan ku tabbata saboda yanzu za a mishi tambaya hadisi ya tabbata annabi ke cewa ku roka mishi gafara ku roka mishi tabbata allahumma ighfir lahu allahumma thabbithu Allah gafarta mishi ka tabbatar da shi wurin amsa tambayar da za a mishi to kun yi zaman ku salati Allah ba mu da mana mai albarka alfati an tashi wannan bid'a ce kuma kun cuta mu wanda kuka binne sai ku yi tsaye kan kabarin shi kuna roƙa mishi Allah Allah ka tabbatar da shi Allah ka cece shi Allah ka bashi dama amsa tambayar da za a yi Allah ka gafarta mishi kai tai inda yaranka ne ma kai tai Allah babu wani yare da bai sani ba ina fata mun gane wannan shine sunan annabi amma ku tsaya ku kewuta bai dace kuma wani abin mamaki yanzu akwai ahlus sunnan da ba su yin wannan sai su sai akan kabari suna tai amma kuma suna shuraren fatiha masu fatiha da wancan sun ce fatiha su dake sai su ma sai su a tare da su eh mana kai da ke yin taka sai ka kamar taka amma da wancan na zamanin ya ce alfa sai ka ga su ma na tsayin gaba ɗaya sun shafa shafa hannun ma akan huska bid'a za ku ji da yawa Allah ba mu tsawon kwana kai kawai ina fatan mu gane da haka kenan bid'o'i ma wasu tunani da suke yaduwa cikin al'umma ba abin da zai sa ka rabu da su sai in kana karatun Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka zaka ga da an dawo daga makabarta sai gidan mamaci kuma da an zo duka gaba sai a tsugunni dole sai an yi mi sai ya yi fatiha ko hannun sunan magaba da sun fada cikin wannan tarko na shida daga makabarta ka tafi shi sha'anin gabanka in ka mashi ta'aziyya ka biya ka zo ka mai ta'aziyya in kasuwa ka gama da shi ka mai ta'aziyya yayi a masallaci kuka haɗu yayi a hanya kuka haɗu yayi amma kun binne mamaci ku ɗari nawa kun dawo gidan shi kun yi tsugunne dole yan bid'a su ce ayi fatiha saboda zama mai ake yi me kuke shara kenan daga nan sai ku watsi in ma ka dawo in gaida shi ne zaka ka mishi taziya sai ka mishi in ka mishi a makabarta ka biya shi ake so daga nan sai ka tafi ka kaso shi da kanshi in yana da dama sai tafi kaso shi shiga sha'anin gaban shi wannan shine hanya mafi daidai mafi dacewa ana nuna mana lokaci yayi zamu dakata nan kenan abin da muka faɗa daidai Allah sa mu tare ya lada a ciki gaba daya kuskure ko abin da ke kama da shi Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah